في بدني ويسر لي امري وان يكون لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته kutubar mu ta yau idan Allah subhanahu wa ta'ala za ta yi magana ne akan dan adam yana zaton Allah subhanahu wa ta'ala zai bar shi haka kawai ba tare da ya daura masa wani nauyi ba kafin mu je kai tsaye ga hutuban wani dan uwa ya aiko da sako na likafari kuma sakon ya iso har ma na mika shi zuwa da can zuwa ga annan alaji ba shi da baya nan lokacin da na aika shi sakon amma sakon da ya iso na faɗa saboda ake cewa dai sakon ya iso an gane wannan ko duk wanda aka mai rasuwa zai iya zuwa fiye shi ba a shi Allah ya saka da abu kutuba tana farawa da kaman haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala ubangijin talikai wanda ya halitta da ikonsa kuma ya umarci wannan halittun nasa da su bauta masa babu dare babu rana kamar da yake ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu a wani ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ma'anar wannan ayan shin Allah subhanahu wata'ala yake cewa ku ji tsoron ranar da gaba ɗayan ku za ku dawo zuwa ga Allah madaukakin sannan Allah subhanahu wata'ala ya sakan yawa kowace rai da irin abin da ta aikata wa hum la yuzlamun Allah subhanahu wata'ala ya ce babu ɗaya daga cikin ku wanda za a zalunce shi Ina da amincin Allah tsara tabbata ga shiryen abin halitta gami da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya kuɗuban ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku ƴan uwana musulmi ina ma kaina wasulci da ku da kuke sauraron ma daidai wannan gaban da mu ji tsoron Allah maɗaukacin sarki wanda yake faɗa a cikin littafinsa mai girma yake cewa a yahsabu al-insanu an yatruka suda shin yanzu ɗan adam yana tunanin za mu halicce shi mu bar shi haka kawai ba tare da mun ɗaura masa wani ɗawainiya ba ai ba zai wanda ya ƙara faɗa a cikin wani ayar suratul isra yake cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula Allah ya ce kaga ji da muka baka kaga gani da muka baka da zuciya da muka baka Allah ya ce duk sai na tambaye ka akan suranan lahira dame dame ka saurara da wannan kunnuwan da Allah subhanahu wataala ya baka ina a tajinka musulunci yana kira da kika kiyaye me zaka saurara da fatan kunnuwan nan naka walbasar Allah yake kenan idaniyan nan da aka baka idaniyan da aka baka su ma za a tambaye ka me da me ka kalla zuciya da Allah subhanahu wata'ala ya baka za a tambaye ta akan abubuwan da kake sassakawa da kuma waɗanda ka zartar ko domin abin da ka saka a zuciya baka zartar da shi ba ba za a kama ka ba amma abin da ka saka a zuciya ka zartar da shi to za a tambaye ka akan wannan Allah ya kare mu kutuban ta cigaba da cewa ya ku yan uwana musulmi mu sani Allah subhanahu wataala bai halice mu a wannan duniya dan mu rayu kawai haka kawai dan mu bauta masa ba tare da wani sakamako ba a'a dole sai da wani sakamako wannan sakamakon ko dai ya zamanto ka aikata abin alheri ka je lahira ka ga alheri ko ko ka aikata sharri Allah ya tsare mutum ya je lahira ya ga aka san haka Allah ya ce mana ka dai ga dan adam ba za a bar shi haka kawai ba ya ci ya sha ya sanya tufafi wanda karshen tufafin ma san ma za su zama ko ko ka kwanta a manyan manyan gadaje ko ko manyan manyan katibu ko ko ka rika shiga manyan manyan abin hawa ko motoci ko macina ko ko tekuna kamar yadda da yan uwa ke gani kai tunanin Allah subhanahu wataala zai kyale ka kawai a'a Allah subhanahu wataala ya halicce ni ya halicce ka ya halicce mu gaba ɗaya domin mu bauta masa inda kuma yayi tanadi duk wanda ya bauta masa za a kashi a cikin gidan aljanna wanda ko yayi ma Allah subhanahu wata'ala taurin kai yake bauta wa Allah subhanahu wata'ala ko yake yin imani da Allah ma gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya ce za a sanya shi a cikin gidan wuta irin wutan nan da aka yi ma waɗanda suka karyata annabawa tanadi mu dai musulmai ba kamar dabbobi muke ba da suke ci suke sha kuma suke kwantawa da iyalan a'a siffa ce ta waɗanda ba musulmai ba su ne Allah subhanahu wata'ala ya siffanta su da cewa ba su san wani abu ba banda su ci su sha su sanya kaya su kusanci iyalansu shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul al'am wan nar maswallah Allah yake san dai wa'annan wanda suka kafirce wa Allah ko suka butulce wa Allah ya tamatta'una ai suna jin dadi ne ko dai su san iyalan su ko su hau manyan manyan motoci ko ko ko ko ga sunan dai da yawa wa yakuluna ko ko kaga suna cin abinci kala kala a ci wannan a sha wannan a ci wannan a sha wannan kamar dai yadda dabbobi suke ai idan ka tsaya kalla irin siffa da rayuwar da dabbobi suke yi kenan su ci abinci su sha abin sha su nemo ƴan uwansu mata kwanta da su barbare su shi kenan to kai a matsayinka na musulmi kai a matsayinka na ɗan adam ba abin da Allah subhanahu wataala ya halicce ka domin shi bace Allah subhanahu wataala ya halicce ka ne domin ka bauta masa ba wai ba kai ba yaron da ka haifa ya haddace ayan inda Allah subhanahu wataala yake cewa وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ban halicci mutane da aljanai ba sai dan su bauta ne kenan kaga Allah subhanahu wataala kenan ya halicce mu ne mu domin mu bauta masa kuma ya hane mu da mu rika saba masa idan dan adam ya kasa gano wannan sakon da Allah subhanahu wataala ya halicce shi domin shi to ai ya fita daga dabi'a na dan adam domin duk wanda ya ganshi a duniya ya san ba faduwa yayi daga sama ba ya san tabbas akwai wanda ya halicce shi kenan shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ayahsabu al-insanu an yatruka suda yanzu dan adam yana tunanin za a halicce shi a raya shi ya kai irin wannan rayuwa da yake ci ba tare da an kallafa masa wani abu da zai yi ba ai ba zai ya ku yan uwana kutuban ta cigaba da cewa lalle Allah subhanahu wataala da ya halicce mu ya sani cewa a cikin bayin nan nasa akwai wanda zai zamanto mai jin tsoron Allah zai zamanto wali zai zamanto fali kamar yadda Allah subhanahu wataala shi ya riga ya sani kafin halittar dan adam kafin halittar duniya da kimanin shekara miliyan 500 cewa akwai bayansa da zai halitta su kuma saba mai za su rike Allah ya riga ya san wannan kina dan uwana daga cikin mutane wanda Allah subhanahu wataala ya halice su kuma ya ba su rai da lafiya da numfashi da iko da kudura cewa daga cikin su akwai wanda yake saba wa Allah da kulluwar kunne sosai shi ina ne ake magana ya je yana tara kunne yana so ya dauki wannan magana bayan ba da shi ake yi Allah ku san akwai su ba Allah ya kare mu Allah ya kare mu wasu ba har makalewa suke yi a katangan da ya raba ɗakin su ɗakin ka su rika sauraro wai me kake faɗa wani hali kake ci tsakaninka da iyalinka gidan haya musiba ne Allah ya yi Allah ya bai wa kowa mahallinsa amma mutane ba suna yin haka ka san wannan in ba a gidaje ba ne wasu laɗewa suke yi ga ka kana zaune kana magana da ɗan uwanka ko abokinka amma hankalinsa yana nan kan me kake tattaunawa suna satin sauraron wannan sabon Allah daga cikin mutane akwai wanda shi kuma saba wa Allah subhanahu wata'ala yake yi da idaniyarsa yana kallon abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta ka riga ka sani cewa wannan idan da ka gani Allah subhanahu wata'ala bai yi maka shi ba dan karka kallon abin da yake sabon Allah ne ba ka karanta tun kafin kawo wanka wannan shekarun Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum mata suka yi murna ba a ce su ba Allah ya ce a kuma ga naku wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna dan wana Allah ya ƙara maimaita maka yace inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula to wannan bai bawan Allah shi da idaniyan da Allah subhanahu wata'ala yayi masa da shi ne yake saba wa Allah dan wana daga cikin mutane akwai wanda shi kuma yana saba wa Allah ne da gudunmawar kafafunsa kafan ne zai dauka ya tattaka tun daga gidansa ko ko tun daga makwancinsa zai ce wai ba gidansu bane gidan babansu eh to tun daga nan inda yake mahallan da yake kwana ne ko gidanka ko gidan babanka ko gidan haya ma duk ɗaya ne mu ya tattaka da kafan nan nasa ya tattaka ya tattaka har ya isa inda zai saba wa Allah ya sani Allah subhanahu wataala zai tambaye shi ka karanta ka haddace Allah subhanahu wataala yana cewa al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum kalla wa tashhadu arjuluhum qafafun naka su za su yi shedan ina da ina da ina ka shiga Allah ya ce a wannan rana shine ma'anar al-yawma naqtimu ala afwahihim a wannan rana za mu kulla bakunan bakin da yake magana Allah zai ce kakkai magana yau an gama da kai wa tukallimuna aydini hannayen da kake kamawa kake tabawa kake dauka kake kaucewa Allah yake su za su yi magana Allah yake kafafuwan da su kake tattakawa kake zuwa kake saba min su za su yi shedanka ina da ina da ina da ina kake Allah ka kafi shedan mukan abin alheri Allah ta fi shi da mutum a cikin ka je gani ya dan wani kafafu suna daukan mutum zuwa da saba wa Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula sai dai jin nan da Allah subhanahu wataala ya baka wanda wani yana nan yana kakkashe kuɗi domin Allah subhanahu wataala ya baki rabin abin da ya baka na ya rika jin magana da kunnen nan kamar yadda kake ji amma Allah bai baki sai kara kashe kuɗi yake sai gashi ba tare da gudunmawan komai ba kana jin magana kamar yadda kake sauraron mu yanzu ba kuma kuɗi ka biya ba amma kana amfani da wannan kunnen kana saba wa Allah wal basara haka nan idanuwa ga wani can yana ta kashe kuɗi yana ta kashe kuɗi duk lokaci zuwa lokaci sai ya ƙara zuwa wurin likitansa an ƙara canza masa wannan gilashin da yake taimaka masa wurin gani kai gashi nan kana wancan tsawon na can baya kana iya ganin kuɗi ka biya ai ba kuɗi ka ba Allah ba kenan ka ji tsoron Allah Allah yake to kar ka kalla abin da yake safan sa ne in ka kalla to za a tambaye ka kai kuma za a maka hisabi a kai wal fuada zuciyar nan da aka baka karka yadda zuciyanka ta rikide ta koma na shedanu wanda babu abin da suke sakawa sai yaya za a cutar da al'umma yaya za a yi a zubda jinanan mutane yaya za a yi a tushuwa ne yaya za a yi a murkusawa ne sir a yanka ɗan uwana Allah ya ce in kai amfani da irin wannan zuciya Allah subhanahu wataala ya ce sai mun yi maka hisabi akan ta kana an dukkanin sai an tambaye ka daga ciki Allah subhanahu wataala ya ce na gaya maka ina sane akwai wanda da harshen sane da harshe wannan tsokar da kake gani da ita yake amfani yake saba wa Allah wannan harshen da kake gani mun faɗa mun ƙara maimaitawa mutane nawa ne harshen nan ya ja aka ɗaure su shekara talatin wasu harshen fa ya ja ne an kashe ka kalli ɗan harshen ka gani dududu bai kai kaurin hannunka ba ka ƙara kallon harshen ka koma gida bai kai kaurin hannunka ba amma sai ya ɗauko maka maganar da har ka mutu ba za ka taɓa mantawa wannan ɗan tsokar da kake gani ba ta kai kaurin harshen saniya ba harshen saniya ya fi harshen mutum kauri amma wannan harshen da kake gani ɗan adam sai ya ja sanadiyyar da za a kashe mutum shi da kanshi zai faɗa shi kuma ya zamanto ya ga abin da za a ɗaure a kashe shi zai Allah ya saka ma wani bawan Allah da alheri a wannan makon yake faɗa muna tare da yake cewa mutane da yawa sai su rika tunanin wai wasu ne ke musu bakin ciki a a rayuwa suke kasa ci gaba alhali ƙarya ne kai ne da kanka wannan harshen naka bakin nan naka shi ne yake maka tabaibayi yake hana ka ci gaba a rayuwa ko dai ta hanyar abubuwan da kake faɗa ko ko ta hanyar rashin jagewa ka roƙi Allah hikima biyu ne abubuwan da kake faɗa su sa ka yi ƙasa ko ko ka tasa amfani da harshen naka ka ware minti goma minti ashirin minti talatin awa ɗaya kana roƙon Allah kana gaya masa matsalolinka Allah yau wata ka zake nan albashi na ba a biya ba Allah ka sani yau shekara ka zake nan ina gidan haya Allah ka cikar da ni ka kasa kai haka amma za ka iya fata awa biyar awa shida kana kallon da babu kai da babu dalili Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah subhanahu wataala ya riga ya gaya maka cikin ayoyi mabanta juna yake cewa alam naj'al lahu aynayn shin wai ba mu sa dan adam idanuwa guda biyu bane da yake tunanin zai iya shiga wani wuri ya koye idanuwan nan naka da kake kallo da su yanzu su Allah yake magana akai yace alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatai Allah yake ban sa maka harshe ba da lele kwara biyu wa hadainahu nadidain Allah yake ban shiryar da kai hanyoyi guda biyu ba wannan hanyar in ka bi ita ne za ta kai ka ga cikin mun tsira ka je ka shiga aljanna waccan hanyar kuwa ka gani tana da nisa ba ita hanyar da za ta kai mutum wuta tana da nisa sai ka ga sai an kashe kuɗi an sha wahala sannan ake isa zuwa gare ta ko ba haka bane zina sai mutum ya kashe kuɗi yake isuwa zuwa gare ta shan giya sai mutum ya kashe kuɗi yake zuwa gare ta ko ba haka bane kirga da kanka ka gani mafi yawancin abubuwan da yake saban Allah ne suna da nisa da ɗan adam sai ɗan adam ne yake kai kan shi kansu a wani aya Allah subhanahu wa ta'ala cewa yin ma yalfizu min qawli illa da gairi rafidun ati ba za ka taɓa faɗan wani kalma ƙwara ɗaya ba Allah yake face masu kiyayewa sun kiyaye da kibu da ati in ka faɗa alheri to da kibu ya rubuta in ka faɗa tari a kibu ya rubuta ba ruwan Allah da wai wannan maganar da ka faɗa karama ce ko ko babba ce ba ruwan shi ya gaya maka dama ayan da ta karanta cewa wa tahzabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kuna furta maganganu kuna kallon wayannan maganganun da kuka faɗa ba su taka kara sun karya ba Allah ya ce a wuri na sun fi girman duka kuhu kalle dai girman duka kuhu Allah ya ce wannan magana da kake ganin ba ta kara ta karya ba to a wuri na sun fi girman duka kuhu Allah ya ba mu ikon gyara wannan ita ce hutuba ta farko hutuba ta biyu tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wataala da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka ban ta cigaba da cewa ya kuɗe kwana musulmi mu sani musulmi na kwarai shine mutumin da yake jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yake magana da shi a cikin wannan hadisin nasa inda yake cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na kwarai shine wanda musulmai da sauran halittu suka kubuta daga cutarwar harshensa da kuma hannunsa ya kai ɗan uwana musulmi ka sani musulman da ya kame hannunsa daga barin cutar da musulmi da wayanda ma ba musulmai ba wanda baya cutar da mutane da harshensa baya cutar da mutane da hannunsa ko ko wani abu makamancin haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nufi cewa shine musulmi ya fara amma kai musulmi ne kana cutar da musulmai kai musulmi ne kana cutar da halittun Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ba musulmi bane ko kai ka dauka irin abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma qalat al arab amanna Allah ya ce qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ha kun je ni kauya tukunna kai ka ni kauya yanzu baka zamanto cikakken musulmi ba tunda kana iya amfani da hannunka kana iya amfani da harkanka ka cutar da wani musamman ma abin da ake ta kokarin kiraye-kiraye kan wannan siyasa da ke ƙara karatowa a hirdinka ɗan uwana a hir sun ba a hirdinka da ka firka wata magana da za ta iya kawo tashin tashina ga al'umma ahir ɗinka da kake sauraron mu tun ma ahir ɗinka da kake sauraron mu kai amfani da hannunka wurin takar da tarzoma a cikin wannan siyasa da ake karatu Allah kar ya nuna mana tashin tashina a cikin wannan siyasa ke karatu قال صلى الله عليه وسلم yana cewa cikin wani hadisi shahararre yake cewa man istama man istami'a ila hadith qaumi duk wanda ya saurari zancen wasu mutane wa hum lahu karihuna alhalan mutanen nan ba sa son ka saurari maganar su shubba fi udnai al'alu da yawmal qiyama manzo sallallahu alaihi wa sallama yace ranar lahira za a narka tagulla tagulla su za a rika turawa a kunnen nan da kaje ka saurara maganar da mutane ba da kai suke yi Allah ya ji mana Allah ya ji mana ya kai dan uwana da kake sauraron mu a daidai wannan gaba yi dukkanin aikin da zaka iya yi domin lahiran ka tayi kyawu domin baka sani ba yanzu ne zaka mutu ko ko sai gobe ko ko sai jibi mutane nawa ne suke tunanin za su ga yau Allah bai kaddara musu ba ko baka san wannan bane wani yana nan ya gama lissafi yau ne zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza Allah ya ce a a ai lokacin da ka ɗibo ya riga ya kawo yi aikinka na neman lahira kamar yau ne za ka mutu ka yi iyakan kokari wurin yin tattali domin gobe kiyama domin kaga wannan dai kiyama la mahala sai ta zo Allah ya gaya maka cikin alkur'ani mai girma yake cewa wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha tashin kiyaman nan babu makawa sai ta zo mana ya kai ɗan uwana musulmi ƙara gyara layiranka domin baka sani ba yaushe ne azra'ilu zai zo domin shi fa in zai zo baya ba da sauki baya ba da sako cewa yau sauran sati ɗaya da zo maka na azra'ilu baya yi zai yi ma kana cikin tuka moto kawai sai a ɗauke ran naka shikenan an gama da ka tuna ba shi wannan azra'ilun baya barin yaro karami wanda yake shan mama a hannun mamansa kamar yadda shi wannan azra'ilin baya barin mutum mai ji da karfi yan karfinsa yana bari ne ina wanda ya fi kowa karfi ko wanda suke tunanin sun fi kowa karfi Allah subhanahu wataala ma yayi maganin su ballan na kai wanda matan ka ma in ta ture ka ka sai ka fadi ka dai ga yanda duk wannan mala'ikan yake in ya zo daukar rai ba ruwan da cewa kai tsoho ne ya oh ina da ya zo kawai sai ce to kawo shi kenan an gama da mutum ka ga bayan da shi wannan mala'ikan yake wayan jama'a suke gadon asibiti bil su yake yi daki daki gado gado yana daukan ya tunaninka kai da kake yawo ai za ku fi sauran haduwa to gyara lahiransa kafin ku haɗu da shi Allah ya fi mana Allah ya fi mana ya kai ɗan uwana masu lafiya nawa ne suka rasu ba tare da zazzabin komai ba ki sallama da mutum alali sai da saruwa ne sai da sabe sai dai ka ji labari ko an tayi an falla goma an shiro shi an gama da shi na ba ki mala'ikan haka yake jikoki nawa ne tattaba kunne nawa ne suka rasu suka bar kakannin nasu ko baka san wannan ba shi ka ji ga kakan shi da ran shi amma jikokin nashi duk Allah ya daukar su kenan Allah ya nuna maka cewa mutuwan nan tana nan tana yawo ko ina ne da zaran lokacin ka yayi shikenan sai kawai ta zo ta dauke ka ya kai dan wana da kake sauraron mu yi iyakan kokarin ka kai tattali domin wannan ranar babu shakka ko kokonto babu sai ta zo in kana so ka gano wannan wai za ka gani ina iyayenka ba sa nan ina kanninka ba sa nan ina makwabta ba sa nan kai ma haka za ka zamanto babu kai kenan in kana so ka zamanto tattalinka yayi kyau nema ilimin addininka domin shine zai nuna maka hadha halalun wa hadha haramun wannan ne halal wannan ne haramun wancan kuma saban Allah ne wannan shine abin da Allah yake so ba tare da ilimin addinin ka ba za ka iya gane wannan ba ya kai dan uwana ilimin nan shine zai rika gadin ka yana shiryar da kai hanyar da za ka iya zuwa ka riski Allah lami lafiya ne dukiyar da kake fata lokacinka a kai sai kake fata lokaci kuma wurin gadin ka ka dauko wannan mai gadin ka kore shi kace bai iya gadi ba bacci yake yi ka ƙara dauko wanda kana kana tsoro to banda ilimi haka nan in ka rasu za a dauke ka daga kai sai farin kyallan nan sai a saka a cikin wannan ɗan ƙaramin ramin da bai wuce takun kafanka kwara biyu ba ai baya ma kai ɗaya da rabi da ka sa kafanka ɗaya sai ka ɗauki rabin kafanka faɗin kabarin naka ke Allah ka yafe mana Allah mun tuba Allah mun tuba sai ka ga mutanen mu da yawa maimakon mu riƙa yin tattalin lahiran sai ka ga muna tattalin wani abu ne wanda a nan duniya za mu da shi a ƙarshe hudu ban dai tana kiran mu lallai ɗan adam mu sani Allah subhanahu wata'ala bai halicce shi haka kawai ba kuma ba zai bar shi haka kawai ba dole ne a sanya masa ka'idoji da zai bi wanda ta haka ne zai je ya sami Allah lami lafiya ne sai daga cikin dokokin Allah in mutum ya karya zai haɗu da Allah subhanahu wata'ala yana da shi a kansa yan wana abinda hudu ba mu ta kunsa kenan abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yace mana innahu waliyyu zalika alqadiru alayhi assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله رب العالمين الذي خلق الخلق بقدرته وأمرهم بعبادته ليلا نهارا القائل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون السلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز القدير القائل في كتابه العزيز أيحسب الإنسان أن يترك سدى والقائل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إخوة الإيمان نحن ما خلقنا في هذه الدنيا لنعيش عن طاعة الله بقراب زائر ولا بفطام زائر ولا بثياب تذهب إلى المزابل ولا بفراش تأكله النار فيصير رمادا ولا بطعام يتحول إلى قبر تعاف النفس بل الله تعالى خلقنا ليأمرنا بطاعته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهو رب المعبود علم بعلمه الأزلي أن من عباده من سيكون طائعا وأن من العباد من يكون مكذبا وعاملا أعد الله سبحانه وتعالى الجنة لعباده المؤمنين اللهم اجعلنا منهم وعد النار وما فيها من عذاب أليم للذين كذبوا الله وأنبياءه فنحن لسنا كالبهائم نأكل ونشرب ونفرح ونم... ونمزح ونمرح كالأنعام بل الله تعالى خلقنا ليأمرنا بطاعته وينهانا عن معصيته فإن من لم يعرف هذا لم يعرف لما خلق قال الله تعالى يقول في القرآن العظيم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وقال أيضا أيحسب الإنسان أن يترك سلا إخوة الإيمان الله تعالى علم أن من عباده المسلمين من سيكون وليا تقيا صالحا وأن من عباده المسلمين من سيكون فاسقا عاصيا مذنبا فمن الناس من يعصي الله تعالى بأذنيه ومن الناس من يعصي الله بعينيه ومن الناس من يعصي الإله برجليه ورب ورب العباد يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال ومن الناس من يعصي الله بلسانه قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال أيضا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فيا عباد الله أما المسلم الكامل الكثير الصالح هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أي المسلم الكامل هو الذي كف عداه عن المسلمين وغير المسلمين فلم يؤذهم بغير حق لا بلسانه ولا بيده ولا بغير ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في عذنيه الآن كيوم القيامة أي الرصاص المزار فيا أيها الإنسان إئمن لآخرتك كأنك تموت غدا واحرص على أن تتزود من دار الآخرة قبل أن يفاجئك ملك الموت فإن عزرائيل لا يستعجل على عهد لا يترك صغيرا ربيئا كما لا يترك رجلا صحيحا قويا فيأخذ الشاب والشيخ والعجاز والمرضى في المستشفى كما فكم من صهيب مات من غير علة وكم من أحبار ماتوا قبل أجدارهم فهيئوا فهيئوا الزاد يوم الميعاد والزاد لا بد له من ألب علم الدين فالعلم يحدث والمال أن تحدثه كثير من الناس لا بد من أن من أن يكونوا عارضين على التزود بما ينفعهم من آخرتهم تراهم يتكالبون ويلعثون ويتركون ما ينفعهم في قبورهم قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودمر اعداء اعداء الدين وانصر تبارك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا واحفظ اللهم ولاة امورنا عباد الله ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه قال جل وعلا في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم